ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين دكشي الله سبحانه وتعالى يا قدر أورمو أمركز أهل السنة والجماعة wanda ke yankwar karkata a birnin da makaram jamhuriyar nijar yau muna alhamis 20 ga wata na ramadan hijira shekara 446 wanda ya dace da 20 ga watan uku 2025 a jiya mun kawo ƙarshen sautin duha insha Allah za mu tashi hukun sautin shafi insha Allah kayan nan akwai tambaya iya tambaya cewa shin karatun suratul mulk yana sa a sauƙa mutum azabar kabari wannan suke ta ta zama ta rabu akwai ruwaya shahara ta cewa wani ya zo wani wuri iya kwance a shi kabari ne sai shi na kabarin iya karanta suratul mulk ta zo ba annabi sallallahu alaihi wasallam labarin ga abin da yaji a wuri kaza manzo Allah ce hiya mani'atun tunjiya tunji sai zama azabul kabar tunji min azabul kabar wannan ruwaya gaskiya ba ta da inganci to amma akwai ruwaya ta inganta mai ba da ma'ana haka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sun abi dawo aka tun nisa ibn maja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suratul fil qur'an 30 aya شفعت لصاحبها حتى حتى غفر له أول wata sura a cikin alkur'ani mai aya talatin ta nemi ceto ga mai kulawa da ita wace mai karanta ta har aka gawarta mishi akwai ruwa irin wannan da a takaice cewa karanta ta iya tana ma ceto gobe kiyama a wannan ma dai abin abin kwarai na kwarai kuma ya tabbata a cikin sunna na sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya umarni karanta ta karanta ta wurin kwanciya kayan da mace karanta ta shi da alamuhimmi karanta su ta mulk kware alkhairi ne kuma tana neman ceton mai karanta ta yana abin kware na tabbas sai mai magana akan cewa an samu ganganu har da matsala ma a wasu wurare na masa'alar ɗauke asham ko tarawihi saboda tahajjud wasu hasa da maganganu marasa daɗi yan wa ta ce mun sha wannan bayanin abu ne sananne asali an san dai babu wata rana ko da ake zuwa masallaci a yi nafi da an ba ramadan ba wannan sallah ta tarawih annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne daya biyu zuwa uku ololuwa wadda kuma ya ki hutawa bayan sun taru kuma ya ba su dalili da ke hutawa gudun a faranta musu kuma su kasa ita wata ruwa ma ya tafi sallah a gida saboda sallah a gida ba ta yi ladan ba faranta wani manganu da a takaice matsa'alar yin wannan sanar tarawi a masallaci ramadan ya kawo ta to ɗan ka ce wadda ce an yi haske a mandai ɗan kudin na gaba to jahilci ne ka ce an bar an haske a mandai to an bar wata rahu saboda kayan mandai an an tahajju saboda kayan mandai duk sallar guda ce ka ce kayan mandai ka ce tahajju ka ce kayan ramadan ka ce a shan guda a ramadan sallar guda ce ba sallar biyu ba sallar guda ce illa lokacin yi da yadda ake yin da ya kawo da suna yi ko san da a ramadan a kara da kiyamar ramadan me ya kiyamar ramadan wanda ke nan cikin wata ramadan kurin bambancin da aka samu ganin goma karshe mutane wata a kara kalmar har ita kafi yake yi na karnawa tsananta ibada a goma karshe kun shi sa ke mutane suke neman tsawaita sallar a goma karshe ko yin da karshen dare amma duk ɗaya ne da a yi da bashi da yi da ƙashin dare duk fallace illa tsanan tsawaita saboda dacewa da wannan daren a ce ka samu ibada mai yawa a wannan daren kashi mai yawa sai a ce kai da ƙashin daren kuma a yi mai tsawo amma da a yi da bayan isha a yi ta kai daren sallah guda ce da haka kenan wanda zai yi misali abin da ake magana ba ka an zo in asham ko in tahajjud wanda shi ne babu shi a sunna sallah guda ce iyawa a yanzu ne ina da damar ta ba shi ina bukatar da zai zaba sai a san sai mutum sai mu anan sanzu mutum mu anan sanzu mu anan kuma rike gaba gaba akwai wanda yake da dama sai ka kaddare kare da a tashi hudu zuwa hudu na akwai masu da kuka dama ne a ce muka group biyu a kin biya ta masu dama da mutum su ta wuri illa ita ma ta wurin an tsara da misali an ji guda ji ji biyar ta wurin ita ma dan ne ta ce wai an tsara mata da golin an tsara mata kawo eh ita ka ji biyu amma ana yi a tashi zuwa kare goma an tashi sai ta rawu ta ta ta ya ramadan wani kuma ya tafi da ne babu wani matsala wanda zai wannan ya wancan wancan jinde ne wanda wani mutum da da mai yawa mini sai ne matsala ka samu da ma'aikata wurin kasuwa yanzu da wuya mutum na barci da kwanta ya barci bayan sha tashi kare sha da kare da an kuwa kare ne tashi to bai iya aikatuwa da sani mutum bai yanzu ma ya wani yi barci bai tsaya mutum da wahala tsayuwa kare kuma tashi biyar shi bai sauro ba ya kwanta ya makara kuma ya fito ya sa a cikin asuba ya zai a kasuwa ya kasuwa bai iya aiki da sani ko dan kasuwa kuma ka ci to amma ya gaba da ma wanda suke da wani matsala sai ya tauri sai kunci shi idan ake cikin ya kasance cikin matsala ba za a birgina wani ba sallah guda ce abin da ake cewa bai dace mu zo mu zo mu yi zo mu kuma wata shi da babu amma da dama da mutum ce masu dama su ta wuri su masu dama kashi na biyu su yi tun da yin ba su zakari ina sai Allah ta yi mutum ta gaba ne بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك wannan za ka kamar sifam ne na tambaya shin ba mu yaye mai kirjinka ba don wani ake sifam ta kariri tabbas ne to na ban yazo tabbas Allah ya ce min yaye ma kirjinka nan yaye kirji an san da cewa wajen ɗaukar wahala da isar da da'awa da ɗaukar duk abin da kina ubannin Allah akwai inshirar sadar wannan Allah kamar Allah kace mun shi fa min billah an yi yau shi ta da islam da Allah to shi da shi sai yayi tiri cikin musulunci nan duka yayi tiri sai nan mun fara wani Allah ce sai bi lafira al mawda sai bi lafira an wace rabbi shi ne abin da fara rabbi shi ne sadari wa sai amana akwai shi da sadar Allah ya baka dama doka duk wani matsala shi ne yayi wa kirji baka doka duk duka umarni shi ya lafi Allah tabbatarwa mi yayi ma kirjin karama duk da nan cikin yayin kirji ya tabbata shi ma da sunna hadisi ta cikin sai musulun abinda da annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana cikin ya yaro Allah ya sami wani abu musamman wanda suna wasa da yara sun suna wajen halima sai suka ga wasu zo mutum biyu sun kama shi abokan shi sun tsaye da shi sun kwatar shi sun yanka shi sun kwakwar kirjin shi dubun da suka dawo gida an kashe muhammadu an kashe muhammadu a gaban ma kashe wani yanka shi sun tsaye da su duk goma an kare ya zo cikin har aiki wani wasu ne musulmi ya tabbata a nan suna salama hatta lokacin da zai ya tabbata lokacin kare madari an tsarin ƙarshe shi a hudu su ce ya ce jimin yanzu da wata makayi zinariya da ruwa a cikin tattalin wanzan zamani aka sa zuciyar aka wanki na yi magana operation ta musamman aka mishi aka hudu zuciya gaba daya aka wanki aka wanki ya hudu wani abu shi ne ban ya ce wannan har harshe shi ɗani wannan shi ne rabar shi aka hudda aka mai da aka mai da shi yi wani ruwa a cikin malam ya ce wala ina ina zarza na wurin limiti a gaban nasu da karama zanen inda aka fara sai ne ina nan shi mana ya tabbata a wani kirje shi haka ya tabbata don su da israeli mai rage shi za a sama da shi ina ta mai ya da musamman aka wanke zuce aka mai da kenan wani abin tabbatacce nasu da karama a hudu zuce shi an wanki daddin dokar dauriniya ɗaukar umarnin Allah subhanahu wata'ala wani wata baiwa ce da Allah musu ta musamman ta yayi mai kirjin shi wada'na anka wizrak kuma mun ɗauke ma dukkan wani yauni ko laifi na na annabi sallallahu alaihi wasallam duk da an san annabawa ba sa kabira amma akwai yan kurakurai wanda irin misali lokacin da aka yi maganar bisu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba munafukai damar zama Allah ya yi rarauta afaka alƙalima sun talawa irin su na maganar sulun hudu wannan da aka ma a badar wanda aka kama badar da annabi ke cewa inda Allah ka fada azaba wanda annabi Umar yake cewa sun aka yi maganar badar da aka kama kaman badar ran mutum saba'in an yi shawara ne kamata a yi da su ga su manyan mutane na maka bayan kashe wasu shawara abubakar ya ba da shawara shi ya ga wannan dangin yan uwa ne ba a kullum ba a kullum fasa kullum ba su hau umar ce a ya rasulullah abin da ya kamata mi don mu gada mu duniya ba ruwan da kowan kawuri ne ya ce kamata ya kama ƙil a ba a kama wani a ba wani duk yan wani kusa a ba mu namu da kusa mu kama su mu yanka a gaggwa mu kushi don su san ba ruwan mu da kawuri umar shawar umar ke nan wannan haka kuma da wani shawara ƙarshe a nufin sarasar da gurbar shawara a umar shawara abubakar na amsa fansa ta daga baya bayan abu yawa kana na subhanahu wata'ala umar ya asubu annabi da abubakar suna kuka layya ku ga abin abubuwan da kuka ko kuka tama ka ce wallahi wannan abin da muka amfana fansa Allah ya yi zargi na da kamata ba ga annabi sallama ya amshi fansa sai an zuba jini ta sun sanar da wannan da ayyuka cikin sun amfana kenan wannan Allah ya zargi mu lajin na magana wasu fasa da matsayi kira ana da gobe bayan za a yi umar da kashewa kai da farko don san barbarci to anan dai ayi kama kenan inda Allah kuma azaba an bada Allah ya yi jawa abinda muka yi Allah azaba annabi ce da babu da ba ta ba umar a takaice dai irin wannan kurakure take magana kan duk da cewa Allah ya tabbatar da annabi sallama da ya sallar da kafin da kuma barkar da muka wata akan Allah da annabi zai yi ma ya dauka shi ne tabbatar da awon zai yi in maka ya dauka maka shi kana kenan tuna wata baiwa ce ta musamman aka mai ba wanda aka ma haka zai da kai da na gaba ma kai an yi maka ta ba ka kan haka ba na sallar da ba don wata baiwa ce da Allah mushi dauke ma laifi allazi an qada zaraka wanda ya maka yauni a baya da yin na ake laifi iya da mutane kware annabi ba labarin cewa misalin yanda laifi yake da mai imani yace kaman ko da kalmin zamu bi imani ne annabi ce kaman dutse ne a san ya nema hado maka yanda mai imani ki tsora abu ta ran hankali ne amma yace munafiki ya da zuri kaman kuda da kida saka wani ko aka bi gari ba ruwan shi da munafiki kina da kace annabi zai yake damu shi a takace Allah tabbatar mai laifin da wanda yayi da zama sai a gaba dai in ma Allah ya rubuta mishi kuma wa rafa'ana laka dhikrak kuma Allah ke tabbatarwa kan daga mun daga maka ma'ana an daga sun an daga ambatanka na sunanka Allah daga madaraja na ruwa ta kallon sarsan ya cewa jibril ya zo min ya ban labarin cewa ina rabbi wa rabbak ya qulu kayfa rafa'ta dhikrak Allah ce tambaye ka me yasa ya ya daga sunanka yace Allah wa yace Allah iya cewa daga sunanka da yi idan zikirta zikirta mai haka abu sunanka da kan sunana nabi na zikirin sallah Allah ba suna tabbata daraja in aka yi suna Allah za ka zo a ƙasa da zama an zai shaɗa Allah ya lalla a shaɗa wa rasula sai ya ta kama a ta kira sallah a kama sunan Allah ta suna rasula wani shi ne daga suna kina Allah daga mai sunan daraja shi za shi a shaɗa Allah ya lalla ko shi ana mamada rasulullah ko wajen kira sallah duka ko wajen kalmar shahada za ka kama sunan Allah ko abin ba da suna nan sallah sallama dunan dai wata wani yabo ne daraja da Allah mishi mun daga sunanka wa rafa'ana laka dhikrak mun daga maka mun daga ambatanka fa inna ma al-usri yusra Allah ke tabbatarwa inna ma al-usri yusra lalle tare da kunci akwai yalwa ya sake maimaitawa inna ma al-usri yusra tare da kunci akwai yalwa duk da yanzu bayan tsari akwai akwai hudu duk da yanzu akwai hudu tabbata bayan shi duk da na akwai ruwaya cewa lalle da usri isra'il lalle da usri isra'il wai kunci biyu kumci ɗaya bai da ja kumci biyu da sauƙi biyu kai wannan suna kawo akwai ruwa a hadisin murfi amma bai da inganci amma akwai tafsirin magabata da kuma malamai na luga luga suna ɗaukar haka nan ganin menene cewa malamai na balaga suna cewa in suna al'isim in zo da ma'arifa al sama da sama da ma'arifa kenan ko da an kuma da ahadi ne kamar suna guda ne za su kina ma al'usur al'usur akwai ma'arifa a ƙaidata su akwai alifin da muke nan ina ma alifin ma'aruf ne to amma amma shi yusuf duk da muke ce to suka ce a ƙa'ida ta larabci ɗan balaga idan aka kawo suna da ma'arfa ko da wuri so biyu ya zo ɗayan kambashin ɗayan yake amma yusuf na kira ta zo so biyu ko ta zama kan take ta ke nan wannan al'usur biyu ne amma zama ɗaya yake amma al'usur biyu ne ko ne zama kenan yalwa biyu ta haɗa yi ko shi guda almuhim mu ne tafsirin da ke bada aka yi kawo tafsirin abin da ke badawa alƙawalin allah na sauƙi shi ne sama akan da kunci ke dinyar da aka duk bayan tsanani akwai yalwa shi ne wata malamai su yusura jiyan da aka yi wala watan Allah ta kan gudu in shi lafi a kwallon shi da tsarni ne a kuma tabbar bai shi ce ma na magana kura na ce yawo kan ganin sadaka ga sahabbai an san sahabbai suna matsala da maka ko ni matsala ta rayuwa kwata kwata ta da abu ta rayuwa gaba daya maka ba ku ba Allah ba musulmi daula da budi a garin Madina wannan shi ma da aka Allah ne ba su tabbas yace fa iza faragata fansab wa ila rabbika faragata idan ka tsare nan ka tsare ne nan malaman tafsiri na kawo cewa anautar ka tsare aikin jihadi ko ka kawo wajen bautar allah abin da ya wasu malaman tafsiri a koma suka tafsirin magabata su imamun sha'adi ko za fara kasa mina tashahud an ka tsare ta yi ya ci gaba da addu'a dan waje hatta masu fassarawa da addu'a kawo wannan aya masu kawo ta a kan hujja ta jabin addu'a bayan sallah babu madogara da su me ba madogara ita dai ayar tana mana fa idan fara ga tafsir ai dokata a tafsirin masu cewa na sallaci a ina na sallaci ayi addu'a a ina yake yi a ina yake ayi annabi ya nuna wa addu'a cikin sallah cikin tahiyya wa duburu salawat bayan tashahhud in kun yi sallah ya ce kun zamana kun karanci tahiya sun ta hayar da kuma da annabi wa sun da ta hayar da kuma da wa'adahu ne ka zaba addu'a bayan tahiya annabi ya karantar da addu'a a cikin sallah addu'a ta ta da ta masala Allah mai Allah rabbaka za wurin da yayi samun biyan bukata ko da da yake yi sabai suke yi a sujada da bayan tahiya kenan an kauta ma tafsirin sallah ne dai bai da alaka da jami'in addu'a iya magana addu'a a cikin sallah bayan kai ta iya kawo annabi salati ta ka bukatunka wannan shine magana a kan wannan wuri na yin addu'a kawo wannan aya ruwaya da ban sun damu da magana da suke hudun ta malaman masu wannan akari addu'a ba sallah ruwaya addu'a ta cewa man amman nasa fa khasara su bidu'a dun makalakana duk wanda yawa mutane limanci ya keɓance kashi da addu'a ya haɗa su nan suka magana kan ruwayar zai bata da ingantar su da ishin abi dawo da inganta ba ruwayar kuma su musu inganci ba kuma magana da inganta ba nan ana magana bayan sallar kuma annabi an bima su ce addu'a aba taka ba kuma ga inda ake addu'a a sujjada da bata ya Allah ya addu'a ma yanzu addu'a ma a sujjada yanzu a bayan tayyama me yasa anan akwai jami'in addu'a ba dan wa alamin duk akai ba mai maganar ba ba mai maganar hana addu'a a cikin sallah abinda ake magana jam'in addu'a liman bayan sallama in zan sallam da al'ada nan ku kawo ba kaza kullun na kawo kaza in an zan kawo kaza ya ji kuri shi kaza kaza wannan shi na kace babu sunna kan shi kuma sai da yana sunna wallahi da yana sunna alhurja ma da yana sunna yana sunna wannan dan ma ba gaskiya ba ka soka sai ku shi Umar ko ku shi Imam Malik duk wanda yace laifi ne aka yi da aka ce ba zan da ba sallah wallahi ba mu ne soka Umar ya soka Malik ya soka dan alittattafin kuma da ribar sunan malikiya na muku misalin shirin na na samar da nufin risala haka da sauƙi da wani na risala wanda kai na malikiya kuma don malikiya ne sun kawo da magana cewa umar ya hana cikin addu'a ba sallah an nema a yi ce ba a yi umar imam malik ya hana annabi bai yi kuma a ruwaje ko kai ba annabin ba ba malikin ba ba wani kurin al'ada amma wasu suka magana suna suka mutane wannan magana ce ta maka ba ta babu jami'in addu'a ba sallah ko yan wata da kuma hadarin abu kullum sunna bid'a ta tana ci tana fara hada da bid'a kullum kaga nan hada take da sunna yanzu da kan da mu azka ذات تدين ذات تدين ذات تميدي ذات قص ذات معوذات ذات دين اللي ما سمعنا في كده بين سنة تتسلم نقول كده أنه كل يجو فرنت كذا نشني هو شو تكين فرنت كذا لا أنه عمل شو هذا كنا عمل بكيبا كنا من يجي كده شو ده هذا هذا من يجي كده نجي دارم تجدا sun hana ganin annabin sun suka kai kun babu lada a banza don kai wasu annabin babu lada na kai ba ita ba ga wani gabata kai kun ga fadarun shi ne haka da kullum gida tana faɗar sunna ne haka magana yan addu'a ba ta da akwai addu'a amma a yadda aka ce annabi ya ce mai addu'a a cikin duniya bayan a cikin sujada wurin addu'o'i ne bayan sallama ga abin da aka kaddara mu mu yi abin da ya karantar da kuran shi ne sunna Allah ta fitar da akwai sunna kuma kenan wannan shine gurin fa'iza faragata farsab in ga kare ka kawo bayan jihadi ne bayan da ne ne wa ila rabbika fargab ka yi kudi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba bismillahir rahmanir rahim والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين Allah na rantsuwa da wata itaciya a tin ɓaure shi na tin ɓaure zaitun mamu da shi dai a cewa iccen olive zaitun shi ne kuma zaitun za mu ce kuskuren ba ce olive ma turanci na kai ba ku sunan da tun a hausa idan wannan babu shi kicce mun bacin mun ne ba da matsala tun ka mu shi akan babu shi anan eh babu shi anan gaskiya sai urusi ne urusi ne ice in aka ce wani wuri ne inda Allah subhanahu wa ta'ala ya magana da Musa alaihi salam iya nan iya can kasar masa zamu ce ko yankin tsakanin Palestine da falastin zamu ci da masar wannan da wurin daji ne sinai ya suna haka sinai ma kwa saurin sinai ban wuri ne mai yake mai girman gaske wajen musa alaihi salam ya tsara hidima gidan wata da tijo ne ba shi mata zawwa masar a nan ne allah ya mai magana kuma duk wurin yan har yanzu wurin yan sanannen wuri ne bai ruwa shi ma da ya da wannan wurin na tsoro sinai kuma wa hadal balad al amin mu allah ya da wannan gari mai girma mai aminci shine garin makka جابر الواد الله يجي لقد خلقنا قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين نعم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أنا كتبتر وتللي من هذا السجيوسي نمتم cikin mahi kyawun halitta tsayayyen halitta karka kyakkyawa saka wani hada wannan abin da tabbatacce kudin halittun Allah kwarai Allah ya mutum karama ya mai siffa mai kyau ya mai halitta da bima kowa ba wannan abin da ta gani kuma sai ka dibi abin da jiya ke mulki mutum in za ka ce mutum ne ya karu da mai kyau ba in ne ka ɗauko wata dabba mai kyau mai ado abin burgewa ba ke ba jin da kike ta amma kana bi haka da ka tara kudinka ka sai wani tsarun su ka sai wani abu wani wani wani wani kuburin kuburin da wani ado da ado da kici ya bije da amma an ka aka baka suwa amma amma shi kudin amma bakin shi ko ko ko ko bakin shi ka suwa ko ka bari mu tsada ka ga fuskar ta ga wata ta abin shawa sai baka samu ta ba duke ka na ka tabbata cewa mutum shi ne mai kyawu a yace bayan Allah ya mutum cikin kyakkyawan diri kyakkyawan diri halitta kyakkyawa ta ce sun marar da nawa asfala safi za mu mai da mutum mafi kasancin kasanta tunan cewa tafiya da ke zahiri duk da matsayin mutum adam mutum idan mutum ya lalace ne kasan daraja allah zai fi bai kima gidan wuta a ƙona shi gidan da azabar allah shi magana mai kyawu don cewa mai da shi wani kamar ya koma ya lalace tankwaye tafsirin aya ta gaba tana tsakiyar tafsirin za a kuma ganin cewa wannan magana tana ɗaukar asirar safilin ya koma allah da umar a mai ƙarfin rayuwa to Allah anan ya Allah ta illal ladina amanu wa amilu salihat إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون kaji maganar kaskanci babba Allah kai wannan bawan Allah gidan wuta da Allah ya ce sai masu imani illal ladina amanu wa amilu salihat sai masu imani da aiki na gari su falahum ajrun ghairu mamnun su suna da ladan da ba a yanke shi ga aljanna amma nan bakin kyau ya kare da an yi lahira wuta tukura to nan me yasa akwai masu ka tafsirin cewa ai masu imani ko makarantar qur'ani su ne ake ne su ba su rubuwa ba su rubucewa to wannan magana ana fadinta a kuma usman masarata amma da ta taba zahirin qur'ani da abin da ke aikace mulmutu ga magabata an sa manyan manyan malamai na na hadisi na na addini sanannu kuma ana musu shirya waliyan Allah ne ma amma a sa rayuwa sun rikici amma ce wata gaya sai aka rumu ya mace ba a tsada ko ruwa yake daga baya yan ya samu cutar cutar cutar cutar tuwa ba illa bace ba cutar tuwa ba farkanci bane ba ba cewa bane mutum bai dangane Allah ba ko da kan dai ce kamar yana matsala ko bai imani kwarai ne da shi wannan tafsirin da ake da shi wannan tafsirin suke daukar idan mutum shi mutum ya ce ya ba mutum bane bane ba haka bane ba da an samu mutane kwarai sanannu bayan Allah ya kake da shaida da imani amma ka sai ka samu cutar tsuwa tsuwa da ka samu fiye rike gurin ba karsanci bane ba magana ta shirka wani tafsiri ne kawo magana wasu bin tafsiri ya kamar wasu tafsiri suna ka tafsirin hujjoji wanda ba a kawo wannan aya a wannan wurin a ce wai shi ne imani ko mata da arewa shi ne shirkewa a shirka cuta ce malaki ne kun gane malaki ne alifitanci sun tafi kama an san malaki ne cuta tuwa ba ba na da na Allah na ba kuma malaki sai da cuta tuwa bai da san kamar da kudu da shi kudu da yawa sun hana kenan da mu fito nan ai a wancan tafsirin cewa wani mai imani wannan mara imani yake yake shirin cewa mai imani mai shirin cewa mai imani mai shirin cewa gaskiya iya shirin cewa falati Allah shi ne mu kuma eh kasance ne mutum shiga amma shirinta tsuwa iya samu kuma imani falati haka sai kuka ci tsuwa to kai kuma da mutum da tafsiri masu dun magana ta dalilin ta haka ta tabbatar da cewa wannan bai hana mai imani samu cuta ta tsuwa dan ya godewa Allahu a'lam ya ce ne ke da su masu imani da aiki na gari su fala'un ajarun garmanu su suna da lada wanda ba a yankewa shi ne aljanna amma wanda babu imani da aiki na kwarai ke shi kashe da mai ke na gidan wuta da shi a safar sati ne shi ne mafi kaskancin daraja gidan wuta tabbas ya ce fama yi tarbi buka ba وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين fama yi tarbi buka ba da jin bawa me yake sa ka kari duk wannan bayan wannan bayani me ke sa bawa ya karkar da wani sakamakon kiyama shin bai san ba da cewa Allah sallallahu alaihi wasallam daga san ba cewa Allah shine kowa adalci kyakkyawan hukunci Allah shi ne kyawun hukunci mai adalci cikin hukunci ya tabbas adalcin Allah ne hikimar Allah ce kasa zai kare bayi gobe kiyama ya yi sakamako tsakanin bayi hikimar Allah ce a yi wannan halittun a yi wannan rayuwa kare kara zube kowa ya koma ga Allah ba abin da aka yi ba hikimar adalcin Allah ne hikima da kasa ya shirye wani kiyama yawon din don duk rayuwar da aka yi a nan gobe kiyama Allah zai tada kowa ya saka ma kowa abinda kowa ya kware ya gani na banza ya gani na kware ya gani haka wannan shi tsari na adalcin Allah subhanahu wa ta'ala tabbas ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق تمنى سورة سورة العلق سنة تكتير سورة تفرق سبقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هناك كان نبدأ بإقرأ وأسر بالمدسر أم باش أن نوتي جزما إقرأ كما يسمى زمان أنا أكيد مدسر قم فأنزل تنام رواية بخاري تكتير مسلم لا تبتا annabi ya ba labarin farkon abin da ya wakana dan kayan abin wayi da dan lokaci kuma Allah ya sa mashi kurin san ke tsanci barin mutane ya ce wani kogon na hira shi kadai yana ibada a wannan wurin kwarin bai shiga cikin mutane bai da alaƙa mutane to iya wannan wurin ne ya ce kun wurin nan sai ga malaikar jibril ya zo iya wannan kogo da ya zo sai ya ce mashi ikra ikra annabi ce mana da ƙari ne kan karatu sun su bai karanta bai karatu karatu kaje annabi sallallahu alaihi wasallam mu idan aka ce wani ummi ne bai karanta da rubutawa akwai na kasa amma ga annabi sallallahu alaihi wasallam karama ce matsayi ne shi cewa bai karantawa asali a ba kasa bai karantawa bai karanta rubutu amma shi sharafin auren shi menene sharafin auren shi ganin wanda bai iya karantawa da rubuta ya zo da littafi mai kuma abaka ta alifin layanin ainihin ta da duk a harkar da ake karanta da mutu ya zo da littafi kuma littafin da ya zo da shi ya kalubalanci 'yan karantawa da rubuta da balagar fasaha su kawo irin shi tun daga kamar shi sura goma kai hata kai ma sura guda ku kawo daya ku ta karɓi kawo abinda ya sha jarrabawa abin su ga gare su ke wannan shi ne shaida wannan manzo ne daga Allah ba tsari ba ne inda tsari ne bai iya wa wani bai littare wani bai karanta da wani bai kawo ala wani shi ne ina wannan littayin littayin ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ba daga wani ba shi ne shaida babba da Allah ne kina shi sharaf ana ce da karanta da rubuta to ce shi da karanta yace jibril sai kama ne mutu ce na wahala ne duk ba da yake ne mutu na tsorata sai mutu ne kuma yace mi ikara ikara su yace ne musa duk ma da dare ashe bayan na uku ne kullum sai shiga lafazin cewa qara bismi rabbika allazi khalaq خلق الإنسان من علق ترى وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم wa'in ayoyi guda biyar ya lakanta mishi annabi san ba abin da kun shi da jin abu kan ne bai labarin kun da haka yi tsorata ka je ko iska kwalli hukari kwalli kwalli a jinin zane shi ya dawo gida da gaugawa wajen khadija a tsorace jirgin ya sanar da jirgin jirgin ya ce kin cikin da abin da ita ina ma kashi kwalar su ina khadija ina tsoron wani isami ina tsoron kama hauka wani isami ta ce kalla lan su dukkan abada ta saba muhammad har abada bai yi wa muhammad allah ya tsaka da haka bai yi wa hauka bai yi wa ta wani irin kara abin da yake mai irin wani abin ko a can tarihi bai samu shiga mu hannu bai da fanta ta ce kana ɗaukar tsayuniya ta masu ƙaramin ƙari kana kula da baki kana kula da marayu dole su dole abin da yake ya za a yi wani bai yi muhammad haka a jaka nan ta ba shi mutuwa kaga ba ta masu ba mutum kuwa ba mu sada hankali ba mutum sada ba kai ba ta bashi kuwa ta ce za abin da za a yi akwai warka bin nofar warka bin nofar an wani hadija ta ce a nan da maka shi ne wanda ya kalli ya kalli inji iya kuma mata tarjama ya san gidan da taurin sama ta ce mutum wajen warka ba zai dauka da mijin ta tsoron a masana ta zo ta ce zai warka shi wani sannan wala a shi ware shi annan sallallahu alaihi wasallam ya ba warka labarin ga irin abin da ya gani mai mai dalla-dalla da abin da ya gani kullum na gan zaɗi yi bikin ƙwarƙa ce ai wannan abin da ka gani mala'ikan da ya zuwa musa na da suka zuwa ya gano jibril mai zuwa eh ƙwarƙa ba to jibril mai zuwa ya ce wannan ya ce mala'ikan da zuwa musa shi ne zuwa ya ce ina mata a ce ina da ƙarfi lokacin da mutanen za su guda ka da gari ya ce ni a mutum da fiye hudu shi abu da ba na labari mamaki a matsayin shi amma ka ɗan dangi amin a mutunce a ce za a kuri shi da gari shi a rashin mamaki ya ce amma kuri jihu ni za ku da garin baka wanda ya ce kwarai ai ba wani zai zai mai sai ba ce tabi la'udi ba wani zai zai abin da ka zo shi in waye zai zai abin da ka zo shi jami'a dawa dole mai dawa wannan abin ba na wasu kwarai ba mai na lisa abin abu kuma ba kai fata ba kai fana a takaice ya cikin fata a cikin na cikin ƙarfi na da taimaka ba a sauran da da ke lokacin annabi da lokacin gabar maya a takaice nan me yake annabi ana annabi hadu sanin cewa a shi shi mala'ika ne daga warka ya hawa ba shi labarin wannan a takaice dai wannan shine asalin sa wannan sura akan wahin farko da aka ne na annabi cewa shi ne wannan Allah subhanahu ta'ala kun bayan wannan ne wahayi ya ci gaba ci gaba ci gaba zawa ai shine magana Buhari kan sa kwanaki na maganar mudassir masu cewa sun kwasarka da sai imam bukari a cikin wannan fikirin da ya kawo magana ganin asali wani bayan wannan ne wajen jamhur ba da wata sirri wani hadisi bayan wannan ki ne wa'ayi zai yanki annan sallallahu alaihi wasallam bayan mai wa'ayi kenan ya koma hira inda ya samu komawa kuna ran nan ya suke da wani mala'ika sarrafa subhanahu wanda ya gani ba zuwa mai shan ya tsara shi kwari da gudu ba ya yi zaɓi zaɓi da gudu abin hake dawa ya dawo ya tsoro gudun dina ana ta ya yi harbu zasu kun an zuru raba ka fukar bizu aka wani gashi yanzu ka gashi ka shiga waje ba aka nawa wani da ta wata mutarsa ta zo ne kamar umarnin ya tashi yanzu ya sanda dawa kwa a faɗaƙi ne wani su ne ayon harko sauka na wahayi Allah ne tabbatar mai cewa ƙara a bisin rabbika allazi khalaqa da ya karatu da sunan ubangijinka wanda allazi khalaqa wanda ya halitta wanda halitta da ya ce halakar insani min alam shi wani ubangijin shi ne halitta jinsi na mutum daga gudan jini don bayan zaman mani akwai alam cikin cikin matakaiya da ɗan adam aka yi wajen halitta shi akwai zaman alam ɗan gudan jini zuwa tsoka zuwa kamadai ya ce ya tsara wa rabu kal'akaram ta ya karatu da ubangijin ka shi ne mahi karamci masu karamci ubangiji ubangiji karim ne allazi allama bil qalam wanda Allah ya sanar da bayi ta hanyar alqalami tun ba alqalamin alqalamin kudura kuma duk ilimin duniya ta alqalami yake da shi duk ilimin duniya da alqalami yake da shi dukkan sanar da suna duka wanda abin sanar ne ne alqalami yake alqalami wajen ya da ilimi tun asalin alqalam an ce abin da Allah ya wara halitta alqalami kun farkon halitta aka ce mai rubuta ka rubuta duk abin da zai kana komi kuma da rubuta aka ba alƙalin umarni ya rubuta rubuta shi da nake ce an rubuta makadir da halar kayan halittar sama da ƙasa da shekarar dubu hamsin ruwa mutum kayan sama da ƙasa da shekarar dubu dubu hamsin baya aka yi programin kuma duk abin da zai wakana Allah ya kawo kayan ma ya sama ba yi gaba kai ba yi gaba kayan a sama da ƙasa da shekarar dubu hamsin kuma aka yi sama da ƙasa kuma an jima kayan alita da kuma aka yi ta mahe da jima ba da kyan Allah mai insani malar alam Allah ya sanar da mutum abin da mutum isa ne كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى
Allah ce kalla nan tabbatarwa ne cewa lalle innal insana la yataba jinsi na mutum yakan yi shishigi kuta gona da iri an rahu stagana lokacin da ya ga cikin wadata bai bukata kowa a wajen komi bai bukata komi ya labar wadata za ka ga ya kowane lokaci zama ɗagawa da isa da jin kai to dai Allah ka cewa inna ila rabbika ruj'a ka san dai dan adam dinin da aka yi zuwa ga Allah ne makomaka duk ka kai ka kawo ka yi abin da za ka yi tabbas sai ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala cance makoma wannan jan hankalin mutum ne dai ba ka da wajen zuwa din da kai isan da amori a ji daɗi za ka koma zuwa ga ubangiji inna ila rabbika ruj'a Allah ce a ra'aita alladhi yanha
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى
Allah ce a ra'aitar ladi yanha abdan iza salla shin baka gaba wanda ke hana bawa yin salla nan ruwa ta inganta kacin sai musulun musulun fari abu jihar ya rantsuwa da cewa in har muhammad bai fasa wannan addini ba zan zo in taka wuyan shi iya sallah har ya ko zai taka wuyan annabi kenan kenan ya na annabi sallah ya zawa ya musalla kaba akaba cin gaban mutane dan har bai fasa ba zan taka wuyan shi haka ya alƙawli kan haka shi mun zana ke cewa wallahi annabi ce inda har ya zo kuwa ce wala da mal- inda har zai taka wuya na da mala'iku sun mai ɗaya ya zo inda da ke alƙawari annabi ya sallah kwaye da shi ya tsanka annabi sallallahu alaihi wasallam sai da iya babba iya haka iya haka iya haka iya kare iya kare iya kare hannun yara suka yawa fara kamar yadda kana kana kana girgiya ka dawo ka dawo suka yace wata wuta ne tana kaɗan tana a tantare shi na da gani da shi ne ta kai karewa ne ke karewa ne ke bala ne kan kare shi to kuma da ma haka da bai da tabbas bai zai iya ba wannan alƙawari ne ka zai wa hana hana annabi sallah to Allah ya ce a ra'aita allazi yanha 'abdu za sallah ba ka gaba wanda ke hana bawa zan zai sallah a ra'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit taqwa shi da yake cewa tana sallah dan kaga cewa kamar labarin shi wannan bawan da aka ce ana sallah in iya kan shiriya iya umarni da kyakkyawa shi kuma ke adawa da shi bai gane wa gane a ra'aita in kazzaba wata wala kamar labarin shi wannan da yake fadar shi in ya ƙayyatar da wani annabi ko da gaskiya kuma ya bada baya alam ya alam bi anna Allah yara bai ga da cewa Allah na gani shi kalla ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة
yace alam ya alam bi anna Allah yara shin bai san ba da cewa abin da yake Allah na ganin shi kalla Allah na tabbatarwa cewa da illam yantahi wannan abin da yake yi na barazana ko wulakanta da Rasul sallama dan har bai hasa ba la nasfan bin nasiya za mu kama kokowar kan asalin nasiya gashin gaban kai nan kenan Allah zai fatakar da shi ana zai gama da shi ya ce nasiyatin kaji ba ƙoƙo kai ta mana mai ƙaryatarwa fatiya mai laifi nan abinda ya wakana a rikitanci tarihin badar yakin badar wannan alƙawarin ma da ya tabbata alƙawarin da allah ya yi na zai gama da shi an ce bayan ƙare badar cikin yakin badar kusan kashe abu jahal tsakanin wasu yara cikin matasa na ansar su musamman abu jari amma sun samu labari a can madina irin da ya ba annaba wahala irin da ya ba musu wulaƙanci a maka sun labarin shi duka samari na shimabu ne a cikin na ansar a shi wani abu a ransu suna neman alaka da lili su fasa a yakin badar abdurrahman bin auf yace iya cikin fama ana cikin wajen fama ana fafatawa to shi zama tashi yazo kamar ya fita shi ya bara yace da tuje bin tuje ina ina abu ina abu sharifi ina abu sharifi yace ko shi abu da kina abu sharifi yace yana ce gashan yana gwada mishi yace ya tashi ya tinkare shi don nufi yazo yana shi wani yaro nufi da tuje ina abu sharifi kika kan ce wallahi na wani wani yaro kamar suna tashi suna zuwa kun suke sama da suka suka mai ta sai ga shuwa da ga shuwa duk sai da shi shi da shi sai da shi shi da shi a cikin jini ya shi jini sai ta gaba wa kashi jini da kai ne duk shi ba kai ne shi ba aka zo aka ba nan zan takwabin annabi ce a ko kai ku baka tilguma ko a cikin wani shi dan kowa ko jini da shi jini Abu Jahl to amma Abu Jahl iya shi jini iya da haram ne sai ga Abdullahi bin Mas'ud ibn mas'ud ya ce ya guda da maka ya ce ya ce ya ce ya ce wani jima ka shigo abin da shi kuma ibn mas'ud ka san da ya ce kada shi ba wada ba shi ba do dan dan kada ne dan kada ne shi ne kada ne sai ya zo ya hawo abu da ya hawo kirjin ya sama shi da kalle shi da kwance ya kalle shi shi ya bi da ruwa ila ganam ya ma ya su mutuwa ma ko baka magana ya ce dan makiya ya kawo ban wuri yau dan mukiyaya dan mukiyaya ce ibnu al-garam kina ga wata kai ba azibi ya ka ban muni yau iya saman kirjin Abu Jahl iya san jini yace kika ban wahala ta gobin ka na karamin ruwa to kina ka ila ne ba ko shi ta Abu Dawud ibn Musa'ud ya ce ta gobin Abu Jahl ke cire ka sai ya kan jin shi kan ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi ya fiye biye da to a ce ruwa ya ce ya iske malaka jibril da annabi sallallahu alaihi wasallam lada jibril iya kai abin sautar ma aka zo da kan abu jihal ya kawo wani aye akan cewa أرأيت إن كذب وتولى الذي أعلم بأن الله يرى كلا لئن لم تنسب الناسية ناسية كاذبة خاطئة annabi ba za ka ji ba za ka ji wannan addu'a za ka ji ne ya kanta wannan wannan wannan aya nasiyatul kadhiba da kadiya yau ba ta Allah ya zo da wani wani kokokan eh makareciya mai laifi ba ta ana janta a kasa badar kenan haka Allah ya kawo kana a cikin badar yace fale da unadiya
فليدع ناديا سندع الزبانيا كلا لا تطعه واسجد واقترب Allah ce fale da unadiya nan iya alfahari su suke da manyan su suke jama'a mutanen gari ko suke yau shiga saka da yake ko su sai ta kawo nan sallallahu alaihi wasallam sun koyi annabi ya san matsala ta an sallah maka iya wani ya sallah wannan ba ruwa cikin bukari kun zuru iya sallah aka ɗauko ma'aihuwa ta wata mulki ta wata raƙuma aka zaka ɗora bayan shi iya sallah yanzu ya rufu ya su jana suka ɗora bayan shi tsamin bar ma'aihuwa annabi ya kasa shi sai da aka ba aka ba da a gida suna dariya ke suna dariya a cikin fasikan su suna ba suna gegi suna wada suna dama na ce wani wani dari ana shaka dariya da muhammadu na aulakan tashi aka ji aka ba fatima labari tana yayin da ta so ta gudu ta zo ta ture bayan wani ta gaggar su kuma iya bakan magana sai mutum a hukumar abdulla ta da abin da gada mata mata ta ture mishi za ka suka dinga nuna kanci mai yawan gaske to suna alfaharin su suke da jama'a su masu manyan gari Allah ya ce fada da unadiya ya kirayi ɗan fada shi suna unadiya nadi ɗan fada fada sai annadi ya kirayi ɗan fada shi abokan zaman shi san da zabaniya Allah ya kuma zan kira zabaniya wa Allah ya kuma ta eh za mu kira zabaniya wa da ke ta zo mata kenan ya kira shi za mu kira namu tabbas Allah ya ce kalla awatarwa kan wannan abin da suke yi Allah ya ce la tu kaka mai da'a kinaki bai ki hanawa ka yi sallah ka yi sujada ko kaka mai da wannan ka ci gaba da sallar ibada ka ya ce wasu judu wa qatari ka yi sujada ka samu kusantar Allah subhanahu wa ta'ala da mazan iya wanda ba da cewa akaro ba ku aure da rubuta jini inda ba ya kusa ubangiji cikin sujada sama zan ka cewa fa amma ruku fa azimu fi rabb wa amma sujud fashtahidu fi bidwa'i fa qabilu an tijaba lakum zana ya take cewa inda bawar kusa ubangiji cikin sujada ya ce a rukuni ku ci tafi girma ubangiji a sujada ku yi kokarin kawo bukatu annabi ce ku kokarin kawo bukatu cikin sujada domin wuri ne wanda kuka cancanta a kan amsa addu'a kenan kaga wurin amsar addu'a wajen biyan bukata mutum haizai da ya kokarin kawo bukatun shi a sallah wuri biyu ko da mahimmanci a cikin sujada kun ba ta ɗaya ba kwata dakon su da shi a ta ƙarshe a ɗauta ta ruwan shi mana abin da ba cikin adbe cikin ya cikin bida a ce ya ta ƙarshe a ya dogon dogon su da a su da a kowace kana da dama a ta ɗaya ta biyu a kowace su da akwai wuri damar yin addu'a kuma wuri da mustajab da ne mace a lokacin bawa ya kusa ubangiji kuma wuri wanda kamata ku kafa da tuku cikin sujada alƙawarin Allah zai karɓa mu kenan ku yi addu'a dukkan sujada ba sai a ta ƙarshe ba haka wuri na biyu ta dubur salawat ka yi tahiya kama annabi salati ce balle tahiyar ƙarshe ƙarshen sallah kenan mutum har bukata gare shi to ga wurin biyan bukata za ka mahi yawa bayan sallama addu'o'in na azkar tasbihi takbiri ne abuwa da nake amma an wani abu ko a wajen Allah subhanahu wata'ala to yi kokarin kan cikin sujada a sujada a cikin tahiya za ka iya ɗan kyau limammai a ɗan ba mutane don wuce da wani lokaci gaskiya ko ma a sunna wani suje da masu tasirin ma baki dawa ya kamata wani dama su yi ɗan tasirin su su yi ɗan wuri ɗan kaɗan da ko da kaɗan ne amma da ka samu dama ba ne liman da baka dama dogo addu'a ba a cikin nafilar ka da kake ta cikin da kusa nafilolin ka an gaya maka suje da wuri ne mai cancanta amsa addu'a haka bayan sai ya kama annabi salati dan sharadi ya ce ya ce an ana sa hijabi a addu'ar bayi har sai sun ma annabi sallallahu alaihi wasallam kenan me san amsar addu'ar shi ya gabatar da sallar da annabi sallallahu alaihi to ko da wajen sallah in za ka addu'a kawai annabi sallallahu kun ka addu'a to kenan a sai yamma na mace bayan ta tayya kamar annabi salati in so yake gabatar da bukatunka an ce wuri ne wanda yake da tijaba addu'a sujada da bayan tayya amma wannan su ne wurin da yake da riba da amfani Allah taimake mu da yin Allah maja gaba بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
Allah kai mu gobe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh